نعم باب الحج أم من يحج عنه to
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان يفكر بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم babi da zai magana game da hajji ga wanda za a yi wa hajji mutum ba shi zai je ya hajji ba wani zai wakilta ya je masa daidai ne a shari'a mutum ya wakilta wani ya je masa hajji shine a ubaidullah ce hayamin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga muhammad ibn shahab zuhud daga sulaiman ibn yasari ana abdullahi ibn abbas kala abdullahi ibn abbas yace كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم fadlu dan abbas wanda yake a dan uwa ne yaya ne na shi abdullahi bin abbas ya zamanto shine abin kuturtawa ga manzo sallallahu alaihi wasallam a radifu duk lokacin da gaji an ce radifu sun hau dabba ɗaya da manzon Allah lokacin da manzon Allah ya fita a hajjatul wada'i sai manzon Allah ya saki a bayan dabbar shine radifu نعم فجاءت فجاءته امرأة من خثعمة آه.
تستفتيه to sai wata mace ta zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallama daga banu kafama tana neman fatawa a wajen manzo sallallahu alaihi wasallama نعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر to إليه fadalu ba fadalu ba sai sallah وجعل الفضل يزور إليها وتزور إليه فهذا يصير فضل ya haɗu ya kalle ta ta kalle shi a bai dagu yana kallon ta tana kalle shi نعم Eh, ta zo neman fatawa to فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلب وجه الفضل إلى الشق الآخر sai manzo sallama ya haɗu yana juyar da fuskar fadalu ba daga daga barin daga barin kallon wannan mace Na'am.
zuwa ɗaya tsage haka yana kautar da kansa نعم فقالت sai ta ce يا رسول ya الله rasulullahi إن فريدة الله في الحج أدركت أبي abin شيخا sai ka كبيرا kabira hakika abinda Allah ya farlanta ga mutane na daga hajji مم.
adrakat abi ta riski mahaifina alhalin ya riga ya tsufa ya zama babba لا يستطيع أن يثبت على الراحلة wata ko da an dora shi kan dabba ba shi da dama yake zama ya tabbata akan dabba zai faɗo ne an bayan da ku أفأحج عنه daidai ne in je in yi masa hajji ni zan yi masa hajjin amma a maimakon sa ni ya baki
قال نعم Allah ce kwarai ki وذلك duka في حجة wannan الوداع ya faru ne a hajjatul wada'i hajjin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya na hajjatul wada'i
باب ما جاء في من أحصر بعدو babun yaya wanda yake ya yi niyya da hajji ko umara aka tsare shi saboda wata kan kafirai suka tsare shi suka ana shi shiga maka ya zai
حدثني يحيى عن مالك قال من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت ubaidullah ce ya min hadisi ya karbo daga imam malik Ah, kala imam malik ya ce Man man hudisa hudisa bi bi aduwin wanda duk aka tsare shi lokacin da ya harama da haji ko umara aka tsare shi فحال saboda بينه وبين watakan البيت kafirai Mm.
ko makiya suka tsare shi ya kasa watakan har ya zamanto hala Mm.
sun tsare tsakaninsa da ya je ka'aba ya karasa ka'aba فإنه يحل من كل شيء daga inda suka tsare shi din an fahimta ko zai ta halluli zai ta halluli daga komai مم.
ba daga zai cire haramun kwata-kwata zai koma wa duk abin da ubangiji yadda ya haramta masa in yana cikin haram وينحر هديه zai kuma soke watakan hadayarsa ويحلق رأسه zai kuma watakan aske kansa حيث حبس a inda daga inda aka tsare shi وليس daga inda aka tsare عليه shi قضاء kuma ba cewa wai shekara mai zuwa ko kuma wani lokacin sai ya zo ya rama wannan a yawa ba zai yi ba نعم wata kai shi ihsari kala biyu ne ko dai ya zamanto in ma bi aduwin in ma bi gairi aduwin an fahimta ko yawa idan ya zamanto kafirai ne suka hana ka shiga ka'aba to shi kenan za ka yi tahalluli daga inda suka tsare ka ko ba za ka yi kadayi to idan kuma rashin lafiya ce ko kuma lissafi ya kwace ma ko kuma ka taho wani abu ya zama to ya sa baka iya karasawa ba har aka shi ma hukuncin sa gaba za a faɗi shi a gaba
وحدثني عن مالك نعم.
أنه بلغه labari ya cike shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل manzo sallama ya yi tahalluli ya fita daga ha- wata kan harami da yi Mm.
shi da sahabbansa bil hudaybiyyah lokacin da aka tsare su daga barin shiga ka'aba wata kan a hudaybiya kaga sun tawo da sahabbai ya zama to kafirai su hana su ba su sun shiga sun je sun yi tawafi ba umar da suka taure wa naharu al hadiya ko anan inda aka tsare su din anan ne suka soke dabbobin su wa halaqu ru'usahum duk suka wata kan aska kawunan su wa hallu min kulli anan shay'in suka tahalluli Kabala.
suka tahalluli daga komai qabla an yatufu bil bayt tun kafin a ce wai sun shiga sun yi tawafi dama ai ba tawafi inda ya tsare su ba su shiga ba ko
wa qabla an yasila ilayhi al hadiy kafin kuma ya zamanto ita hadaya ta kai inda za a kora ta daman daga inda suke anan za su koma suke
ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه sannan ba a sani ba ba a san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci ɗaya ba daga cikin sahabbansa ولا ممن كان معه أن sannan ba a يقوم san شيئا cewa manzo Allah ya umarci ɗaya ba daga cikin waɗanda suke tare da shi lokacin da aka yi wannan hudaybiya din cewa ya ce da su wai su je sun zo sun rama wani abu أمم.
ba ba a san cewa manzo Allah ya ga musu haka su rama komai ba wala mai udu بشيء ba su dawo don su yi wani abu ba kenan daga nan umara kuma an rubuta ta kai نعم.
na wato ubaratul qada'i da suka je an kawo ta ne saboda ko dai wani abu ya tsara wasu a ciki ko kuma kawai ana sa ta umar umaratul qada'i saboda wancan ana ganin a dan ka zo za ka yi abu lokacin da ba a san hukunci ba sai a ce ai da ka da za ka yi ka zo kamar ka rama shi an fahimta ko amma hukuncin haka yi ko kai yanzu in gashi hukuncin ka sai shi ka tafi za ka yi kafaran su kana ka shiga sai ka dawo kai ka san umar ka tai amma mun ka ji tashi zaka koma wani lokaci sai a ce zaka je karamai ko da yake an san namun baka je ka shiga ka'aba ba ko inda ake kiranta haka ana kiranta umratul qada'i kuma sab- in ya zaman to bi gairi a duwi an fahimta ko ko ba wai kafaran ne suka hana ba. rashin lafiya ce zaka je ka sai ka shiga kai kamar yadda zai kawo a nan gaba
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حين خرج إلى مكة معتبرا في الفتنة ubaidullah ya ce ya yi mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi cewa abdullahi bin umar annahu qala ya ce حين خرج إلى مكة yayin da ya fita daga makka معتبرا في الفتنة ya- ya- yana mai harama da umara wakacin da ake rigima tsakanin abdullahi bin zubair a wakacin da shine khalifa a ina a madina Hmm, wakacin da ake tsananin rigima wanda dai an san abu ne wanda yake babba to mu je إن سددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه Sai وسلم Abdullahi bin Umar lokacin da ya fito tare da mutanensa za su je su yi umara sai ya ce to shi kenan da ha amma a ce to kan mutanen nan ba su hana ka shiga ka bari sai rigiman nan ta lafa sai ya ce a zan tafi in su dittu anil bait in an tsare ni daga barin in je ka'aba in tawafi da ita sana'ana sai mu aikata kamar sana'ana ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka aikata tare da lokacin da muke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
فأهل بعمرة to sai wata kan harama da umara من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة amal عام hudaybiya الحديبية abin da ya za abdullahi bin umar yayi harama ya daura harama da umara kadai saboda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daura harama da umara ne lokacin da aka tsare shi a shekarar hudaybiya da ya tuna wannan ma zai ci to bare ya shiga maka da umara an fahimta ko
ثم إن عبد الله نظر في أمره to sannan kuma bayan haka yayi harama da umara ko sai ya tsaya ya dada duba lamarinsa ya shawara akan kansa cewa فقال sai yake cewa ما أمرهما إلا واحد to ai ina ganin cewa tsakanin hajji da umara lamarin su bai kasance ba face abu ɗaya ne
ثم التفت إلى أصحابه sai ya فقال juya ya wajen wata kan ya juya wajen sahabbansa shi Abdullahi bin Umar fa kala yace da su ما أمرهما إلا واحد hajji da umara lamarin su bai kasance ba face lamari ne guda ɗaya أشهدكم أني قد أوجبت الحج ina مع faɗa muku العمرة ina shaida muku cewa ni na wajabta wa kaina hajji tare da umara zai kamar tuki ke
ثم نفر sannan ya ci gaba da tafiya حتى جاء البيت hai wata kan ya je can ka'aba Mm.
wata kan sai Allah ya sa ba a tsare shi ba نعم an fahimta ko Mm.
ya zama da suka bashi ya shiga har ya je da wasan فطاف طوافا واحدا yayi dawafi daya yana cikin tamashu yayi dawafi daya ورأى ذلك مجزيا anhu عنه yaga cewa wannan ai ya wadatar da shi Wahada.
dawafin nan guda ɗaya shikenan yayi masa kawai Mm.
wa hada ya bada hadaya نعم dama wanda yake ya yi tamattu'i kamar tamatta a bil umrati ila al-hajj an sai tara min al-hajj
قال مالك ما مالك- فهذا الأمر عندنا wannan shine lamarin da yake a wajen mu في من أحزر بعدو game da mutumin da aka tsare shi saboda sababin wani wanda yake a kafin ko maki كما أحسر النبي صلى الله عليه وسلم kamar وأصحابه yace aka tsara manzo sallallahu alaihi wasallama a shekarar hudaybiya shi da sahabbansa فأما من أحزر بغير عدو amma wanda yake an tsare shi ya- ya kasa shiga makka sab ba tare da wata kan maki ba فإنه لا يحل دون البيت to shi ba ta yace za a yi ya kwanta haramarsa sai ya je ka'aba an fahimta ko yawa ba yace za a yi ya fita daga harama har sai ya je ka'aba shi kuma za a ji hukuncin
باب ما جاء في من أحسر بغير عدو babin wanda ya zamanto babi da ya zai zo game da wanda aka tsare shi amma ba kafirai ne suka tsare shi ba wanda larura ce rashin lafiya ne ko makamancin su نعم. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ana عن عبد Abdullahi الله bin بن Umar عمر annahu أنه qala قال Abdullahi bin Umar yace المحصر بمرض wanda ya taho ya ɗauko wata kan harama da hajji ko umara ya zamanto an tsare shi saboda sababin rashin lafiya لا يحل to baya cewa zai warware haramarsa حتى يطوف بالبيت sai ya ji yayi tawafi da ويسعى بين الصفا har sai والمروة yayi sa'i tsakanin safa da marwa فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب sai ya zamanto rashin lafiya ta tsananta ta yiwu har sai ya sa tufafin da an hana shi ya sa التي لا an bayyana بد ko له منها shi sai ce idan aka buƙatar da shi daga sanya wani abu na daga tufafi wanda ba makawa sai ya sa shi saboda wannan rashin lafiya أو الدواء ko kuma magani wanda ba makawa sai ya yi magani da wannan abin gashi kuwa ta yiwu akwai turare a cikin maganin an bayyanta ko
نعم صنع ذلك وافترى ko ya sa tufafin ya yi maganin ko da da turare a ciki in ya so sai ba da fidiya
وحدثني عن مالك Ubaidullah ce ya yi أن mahadi يحيى بن ya karbo daga سعيد sayyidina أنه ya hajji sayyidina بلغه ansari cewa labari ya tunda أن عشر زوج النبي صلى الله عليه وسلم ma'ana na Aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam أنها كانت ya تقول kasance ta cewa المحرم لا يحله إلا wanda البيت ya harama da hajji ko umara baya yin tahalluli baya fita daga wannan haramar tasa har sai ya ga kai ga Ka'aba ba ta yadda za a yi ya wata kai tahalluli har sai ya kai ga Ka'aba kaga tana magana akan bi ghairi adu kenan ko Hmm.
وحدثني irin wannan hadisin ne in baka karanta babobin bibi ba da sai ka tafi rikici an fahimta ko yau kaga shi wanda inda a duni aka tsare shi ai kaga zai tahalluli daga inda aka tsare shi نعم
an fahimta Mm.
amma wanda yake rashin lafiya ne to wannan rashin lafiya ba ta ba shi dama ya ya zamanto yayi tahalluli ba har sai ya je ka'aba ko ko da ya zamanto a rashin lafiya ta tsawaita ya tsaya yayi maganin da zai ya karasa na eh rashin lafiya ce rashin lafiya ce akwai ɗaya daga cikin tabi'ai manya da ya taho daga basra za mu karanta hadisin sai yazo ya taho sai rashin lafiya ta kama shi. wata shida yi wata shida ko wata bakwai ba wata bakwai ya yi ya warke sannan ya karasa sai ya dawo
وحدثني عن مالك عن أيوب بن أيوب كلمة السختياني مم.
عن رجل من أهل to البصرة kaga hadisi ko a daga wani mutum da yake wanda yake mutumin basra ne كان قديما ya dade a can basra ɗin mutum ne wanda ya dade a basra ɗin أنه قال shi yace خرجت إلى مكة na fito dan in je makka حتى إذا كنت ببعد الطريق yayin da na kasance ina hanyoyin makka din كسرت to فخذي ba sai aka karya wata ta cinya ta ba sai ya karya cinya فأرسلت إلى مكة an fahimta ko yana hanya ya dauko harama sai ya kari ba arsaltu ila makka yace sai na aika daga cikin wayanda suke tare da ni sai na aika zuwa makka domin a yi min tambaya وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر to makka biha abdullahi bin Abbas a lokacin da na aika maka domin a yi min fatawa a lokacin akwai Abdullahi bin Abbas a ciki Abdullahi bin Umar kuma Abdullahi bin Umar ma yana Wannan rayu.
su.
akwai wasu daga cikin sahabban manzo Allah falam yurakhis li ahadun an ahilla ba wani ɗaya da ya mun rangwame cewa ai na iya yin tahallul na iya warwar haramata saboda na kari an bayyana ku ba wanda ya mata rukusa fa aqamtu ala dhalika al-ma'i sab'ata ashhurin sai da na zauna a wata kan gindin ruwan da na yada zango a shi wannan ma ita a wani gindin ruwa ne kamar korama abin ya same shi sai yada zango a wajen yace sai da ne wata shida a wajen na gama warkewa tsaf sannan na karasa na je na yi umara sai na dawo
hatta halaltu bi umrati har sai da ne tahalluli da umara na yi tahalluli da umara wata kan kenan anan za mu fahimci cewa shi ya taho da haji an fahimta ko gago mutum da ya zauna wata bakwai ai lokacin haji ya wuce to ba zai dawo ba ba zai ci aya tunda an riga an gama haji shikenan koma gida sai ya je umara wannan umar in ya je ya yi ta sannan kuma zai dawo wata shekara ya rama haji an fahimta ko Hmm.
وحدثني عن مالك Hmm.
عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال Abdullahi bin Umar ya ce من حجز دون البيت بمرض wanda aka tsare tsakaninsa da ya je Ka'aba amma da sababin rashin lafiya rashin lafiya ce ta kama shi bai iya samu ya karasa Ka'aba ba فإنه لا يحل to shi ba zai ce zai yi tahalluli ba wai ma'ana ya fita daga haramarsa حتى يطوف بالبيت har sai ya ma zauna ya warke tsaf sannan ya je ya tawafi وبين الصفا ya والمروة ta yi tsakanin safa da marwa wata kan ya yi umara in hajji ya yi umara ya- ya ya taho da ita to ya je ya yi umara in ya yi umara din ana bin sa hajji wata shekara
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار مم.
أن أبا سعيد بن خ- بن حذابة المخزومي makazumiya wai سرع.
ya ce ya ya ya mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga haibin sa'id daga sulaiman bin yasari anna sa'id bin huzabat al-makhzumiya shi sa'id wanda yake daga huzabat al-makhzumi ba ta da makhzumi cikin quraishawa ne Uhum. suri'a سرع ببعض طريق مكة dabbasa taka da shi a hanyoyin makka shashin hanyoyin makka فهو محرم ai aka ce suri'a an kada shi dabbasa ce kai sai ta kada shi an fahimta ko
فهو محرم alhalin yana mai harama فسأل
ne من يلي على الماء الذي كان عليه to a wata ruwa yake a wata ruwa ba manyali din nan ko an ganta duk kuna da manyali yawa a wata ruwa ba ba a wata kuma yau ba kamar ya bayyana maka hadisin baya ai ba hadisin baya me yace fa aqumtu ala zalikal ma'i ko to saki نعم من يلي على الماء الذي كان sai عليه tambaya game da wanda yake daura da shi na daga wanda ya- ya wata kan wanda yake daura da shi na daga malamai daga wannan ruwan da yake yaya da zango a wajen an fahimta ko
فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم sai ya samu abdullahi bin zubair abdullahi bin umar marwan bin hakam duk suna nan
فذكر لهم allazi araba da sai ambata musu cewa ga abin da ya bujiro masa shi da yayi yo harama ko kuma gashi rashin lafiya ta kama shi ya zai فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه a dukkansu sun masa fatawa sun gaya masa cewa sun umarci an ya dawa cewa ya tsaya ya yi magani bima la budda lahu min daga abin da ba makawa sai ya magani da shi Wa yabtaliya.
in ya zamanto sai an sa tufafin da an hana mu hurumi ya sa ma ya sa in ya zamanto maganin da za a sa akwai turare a ciki ya sa نعم
amma da yabtaliya.
sharadi wata zai zai ba da fidiya نعم. فإذا صح in ya warke ya ya yi ga tamara.
mutum yadda za ita mara to zai je umara ne فحل من إهرامه a ga gani shikenan sai ta halluli daga wannan haramin ثم عليه حج قابل sannan ana bin sa hajji wata shekara a Wayin- gaba zai zo ya hajji wa yubdi mastaysara min al-hadith hadai zai ba da hadaya na daga abin da ya samu gare shi na daga hadaya qala malikun imam malik ya ce, wa ala hadha al-amru indana fi man uhsira bi ghairi aduwin ka gani wa ala hadha al-amr fi man usira bi ghairi adwi a wannan akan wannan lamarin muke a nan wajen mu fi man usira game da wanda aka tsare shi amma ba da kafirai ba ba da wasu makiya ba rashin lafiya kenan ko
na'am wa qad amara umar bin al-khattab aba ayyub al-ansari wa habbar bin habbar al-aswad bin al-aswad a domin sayyidina Umar dan Khattab ya umarci Abu Ayyub al-Ansari da Habbar ibn al-Aswad hina fata hina fatahu al-hajj yayin da haji ya tsere musu wa ata ya yawman nahari wata ta sun taho sun yi harama da haji ba su zo ba har sai da aka gama tsayuwa arfa ai kaga shi rukuni ai ba a dora shi yawa in baka samu arfa ba baka da haji kwata-kwata ba wani jini da zaka bayar sai ka dawo kagan to sai suka zo ranar sallah shi isa ata ya yawman nahari sai suka zo ranar sallah an gama eh, ayyuwa arafa
أن يحل بعمرة sai an ya hilla أن يحل بعمرة cewa su biyun su je su yi tahalluli me tahalluli su fita daga harama amma sai sun je sun yi umara an bayyanta ko sai sun je sun yi umara
ثم يرجع sannan su حلالا koma suna wa'anda suke sun yi tahalluli sun fita daga harama kenan bayan sun yi umara din ثم يحجان aman Qabilan.
qabilan wa yahudiyani sannan za su zo su yi hajji a shekara mai zuwa su ba da hadaya kuma wannan zai ba da hadaya ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله wanda bai samu damar ba da hadaya ba na daga dabbobi abinda zai aika a soki to yayi a- azumi guda uku a can wata kan lokacin da yake makka din in ya dawo ahalinsa kuma gida sai ya cika guda bakwai goma ke tilka asharatun
نعم قال مالك ما مالك يشي؟
وكل, وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرم a wanda duk ya zamanto an tsare shi daga barin hajji bayan ya riga ya harama da إما hajji بمرض ko dai saboda rashin lafiya ne bai bashi ya ƙara baya ya hajjin ba أو ب- أو بغيره ko wani abu ne daban ba rashin lafiyar ba أو بخطأ من yana al'adari العدد ko kuma wata kan ya kuskure wajen lissafi shi ya ɗauka watan ya rikice wai matsalan ya ɗauka ai shi ya ɗauka yau biyu ga wata masana ashe takwas ga wata ne an fahimta ko takwas ga wata kaga shi yana tunanin nan da kwana hudu ai zai je a fara aiki ko to amma ya kai kwana biyu da fita daga hai ko kuma sai ranar sallah to kaga lissafi ya ɓace masa au ka fi alaihi alhilalu ko kuma ya zamanto wata ya buyan masa duk dai wannan ya dauki cikin a kadai min al'adadi نعم in wata ya buya ai shine za a rasa lissafi ko
فهو محصر عليه وأن- وعلى fa المحصر huwa muhsaru wannan shi abin tsarewa ne alaihi ma alal musali duk abin da aka ce wanda aka yi isarin sa yana kansa to shi ma yana kansa an bayyana ko ɗayan su kilo sama inda aka ambata shi ma daidai ne da rashin lafiya ta kama shi mantuwa ai rashin lafiya ce yauwa to قال يا حياء سئل مالك an tambayi ma malik عمن أهل من أهل مكة بالحج game da mutumin da ya harama da hajji wanda shi dan makka ne sai ya harama da hajji daga ثم makka أصابه كسر an bayin da ko shi dan makka ne sai ya harama daga makka ne ya harama da hajji to tun kafin aje a fara aikin kuma sai karaya ta same shi أو بطن ko kuma rashin uh, ciwon ciki متحرك wanda yake mai tsanani أو امرأة ت- تطلق ko kuma mace ce ma yan makka ta riga ta harama da hajji sai kuma naƙuda ta kama ta من قال Ah, ya ce abinda zai من أصابه هذا منهم فهو wanda wani abu ya same shi daga wa'annan abubuwan da وهو faɗa.
محسر ma haka yake daidai hukuncinsa ɗaya daga wanda aka ikirarin sa يكون عليه في
mithlu ma ala ahli ahli al-afaq to shi kuma yanzu hukuncinsa daidai yake da bako an gane ai ko bako in ya taho masalan da hajji da hajji ya taho sai ya zaman rashin lafiya ta kame shi daga duk inda rashin lafiyar ta same shi ba zai tsaya ya magani ba sannan ya je ya umara sai ya dawo wata shekara ya ne to shi ma dan makkan abin da zai yi ba zai ci to ai shi da mu muna makka kuma abu ya same mu sai ya je tahalluli da umara kuma zai je tahalluli da umara zai je umara ya warke sai umara shi kenan sai tahalluli an bayyanta zai zauna ya warke zai warke in ya warke sai je umararsa in ya umara sai da ba kuma zai fita daga cikin harama ba to قال مالك imam malik ya ce في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج game da mutumin da ya shigo makka mu'tamiran yana mai wata harama da umara a cikin watannin hajji حتى إذا قضى أمرته to shi ma wannan wani hukuncin ne an fahimta ko za ta kan fi rajulin kadima mu'tamiran fi ashhuril hajji mutumin ne mutum ne ya shigo da umara a cikin watannin hajji hatta idza qada umratahu yazo ya gama aikin umararsa tsaf أحل بالحج sannan yazo yayi a harama sannan ya harama da hajji kuma zai ne kamar tuni ba daga makka kuma sai ya harama da hajji ثم كسر to ya gama umararsa ya yi harama da hajji sai kuma ya kare
أو أصابه أمر لا la ya يقدر kafira ala an عليه yadura ma an nasil mawqifa ko kuma wani abu ne ya same shi wanda ba zai ba shi iko ya halarta tsayuwa arfa tare da jama'a ba
قال مالك imam malik ya ce أرى أن يقيم to shikenan abin da nake gani yanzu ya ci gaba da zama حتى إذا برأ har in ya warke خرج إلى الحل sai ya dawo hillu wajiya harami an fahimta ko ai yayi umara wannan umara ta tamattu'i daban take yayi ta ko yanzu ne yake jira yayi haji ya ma ya riga yayi harama da haji din sai ya kari to ya ci gaba da zama in ya warke tsab an gama haji in ya warke tsab sai ya dawo ta hillu ko tan'ibu sai ya zo ya dauko harama da umara
ثم يرجع إلى sai ya مكة da makka ويطوف بالبيت ya zo ya dawafi ya ويسعى dawa بين الصفا ya والمروة yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ثم يحل نعم ثم يحل shine zai sami ثم عليه حج كامل sannan ana bin sa hajji ashe ko da tamattu'i za ka yi sai ka zo tam- da tamattu'in ka yi umara tsaf ka gama an bayyanta sai kai harama da hajji din bayan ka yi harama da hajji din kuma sai baka samu ka yi hajjin ba saboda rashin lafiya to ka gama warkewa tsaf sai ka dawo ka yi harama da umara ka zo ka gama ta tsaf sai ka tafi za ka zo kuma ka yi hajji wata shekara
والهدي Na'am? yau ka samu lada biyu
والهدي eh da ban zaka bada hadaya مم.
yauwa tabattu'in yana nan kai yauwa
قال مالك مم.
لمن أهل بالحج من مكة game da mutumin da yayi ta wata kan yayi harama da hajji daga makka ثم طاف بالبيت to wannan shi ma wani hukunci ne mutum ne yayi harama da hajji daga makka sun madafa bil baiti yazo ya dawafi da ka'aba wa sa'a bayna safa wal marwa har ma yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa ثم مريض sai rashin lafiya ta فلم kama shi.
يستطع أن يحضر مع الناس الموقف wannan shi ba ma ya fara aikin hajjin ba an fahimta ko ya fara aikin hajjin wancan hajjin ma fara ba ko umar da yayi yana ne kamar ya yi umar amma kuma ya fa- ya yi niyyar sai kare ta zo masa aka ce ga yace to shi wannan ya zo ya yi dawai ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sai rashin lafiya ta kama shi bala ya tafi an yi hadura ma annasu mako sai zaman tu bai samu dama ya halarci tsayuwar arfa tare da mutane ba قال مالك ما مالك؟
إذا فاته الحج idan a yi kaga hajji ne aka wani wani yawa idan hajji ya tsere masa فإن استطاع فإن استطاع faraja ila خرج إلى الحل to nan fa inistata'a ai idza bari'a نعم an fahimta ko in ya warke kenan ya samu dama to sai ya dawo hillu shi ma
نعم فدخل بعمرة sai ya shigo da harama da umara فطاف بالبيت ya zo ya yi tawafi da ka'aba وسعى بين الصفا والمروة ya zo ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة me yasa ba a ce to shikenan ai tun da daman ya riga ya yi tawafi ya yi sa'ayi shikenan ya karasa shikenan ba sai ya je ya kuma wata harama ba domin tawafin da ya yi na farko da sa'ayin da ya yi ba ya yi shi da niyyar umara ba ne ya yi shi da niyyar hajji
na fali dalika ya amalu bi hada shi isa aka ce zai saki domin ya umara shi isa aka ce zai je ya yi harama sabuwa daga hillu ya zo ya tawafi ya yi sa'ayi domin ya wannan umara
wa alayya hajjun qabilin shekara mai zuwa kuma gaba ana so ya zo ya hajji alhadiyu zai ba da hadaya fa in kana min ghairi ahli makkata fa in kana min ghairi ahli makkata idan ya zaman to ba dan makka bane ba kuma fa sabahu maradun ya zaman to rashin lafiya ta same shi hala bainahu wa bainal hajji ta tsare tsakaninsa da ya je ya hajji fa dafa bil baiti Aha, وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر shi ma kenan ya zo watakan a ya yi tsawafi da ka'aba ya sa a yi tsakanin safa da marwa hallabi umrati to shi ma dai dai yi tahalluli da umara وطاف بالبيت طوافا آخر zai yi tsawa shi ma a gane hukuncin ba faɗa fa bil baiti wasa a bayan safa wal marwati an fahimta ko fa asabahu maradun hala bainahu wa bainal hajj an gane wannan idan fata wal hajj din can kamar nan an kamar zaka duba hadisin manzo sallama ya ce al hajju ashe wanda bai samu arafa ba kamar bai samu hajji bane shine nan fata wal hajj da yace haka idan fata wal hajj fa idan tata a karaja ilal hillu domin da ana magana ne akan wanda bai samu tsaya tsayuwar mawqif ba ko to shi kenan sai zaman to hala bainahu wa bainal hajj ai tsayuwa arafa kenan an tsare shi daga ya karasa hajjinsa to har ya zaman to ne fada طاف fa بالبيت ya amma shi ma dai ya riga ya yi dawafi na farko نعم
ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa
حل بعمرة to shi kenan shi ma abin da ake so zai ya hata halluli ne da umara وطاف بالبيت طوافا amma آخر shi ma sai ya yi dawafi ba wancan dawafin ba zai yi itimali da wancan dawafin nasa na farko ba وسعى بين الصفا والمروة shi ma sannan kuma zai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa da anna dawafahul awwala ولا وسعيه domin dawafin da ya riga ya fara ko da yake shi ya zo ne dama dawafin da ya riga ya fara da sa'ayin da ya yi inna ma kana nawahu lil hajji ya riga ya yi niyyar sa ne da hajji kuma hajji bai samu ba domin ba samu tsayuwa arfa ba ba ya hajji ba
وعليه حج قابل ima ana bin sa hajji wata shekara والهدي sai ba da hadawa باب ما جاء في بناء الكعبة babu abin da ya zo game da ginin ka'aba حدثني يحيى مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر ubaidillah ce ya mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga muhammad bin shahab zuhri daga salim bin abdullahi anna abdullahi bin muhammad bin abi bakar siddiq akhbara abdullahi bin umar أنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم wannan wani nau'i ne kenan eh tabi'i tsakanin sahabbai an bayyana ko yawa domin dai abdullahi bin muhammad bin abi bakar siddiq tabi'i ya karba daga aisha kuma yana gaya abdullahi bin umar yana nan cikin alfiyar ko muje annan nabi sallallahu alaihi wasallama qala
نعم manzo sallama yace نعم ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن عن قواعد إبراهيم alam tarau ashe biki gani ba ko biki san anna kaumaki cewa mutanen ki quraishawa ba manzo Allah yana gaya wa nana Aisha hina banau banau alka'abata lokacin da suka gina ka'aba ittasaru sun rage daga ginshikin da annabi Ibrahim ya dora ta akai نعم akwai قالت wani waje wanda ba su shigar da shi ba an bayyanta ko shekarar da aka yi wannan ginin manzo Allah sallama da shi ya amma kafin annabta ne ko shekara yana shekara yana da wannan shekaru haka aka yi to me dalilin da yasa su kwarai shawa lokacin da suka gina ka'aba ya zama to an gina ta alal iktisari domin kuɗin su bai kai ba kuɗin da suke haɗawa a wajen domin kuɗi ne wanda sai wani an yarda da su ba na kowa ake karɓa ba to sai zama to kuɗin nasu bai kai ba sai suka yi daidai yacce kuɗin su yake an bayyana ko
قالت na na yi jadin ce فقلت sai na ce da يا manzo رسول sallallahu alaihi wasallam ya الله baki Allah أفلا تردها على قواعد إبراهيم wa ya rasulullah me zai hana kamar da ita irin yacca wata ka annabi ibrahim ya kafa foundation ta yasa gwiwoyinta فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ya ce لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت ai ba daban mutanen ki quraishawa ba idfa ba su dade da kafir musulunta ba to ai da nayi qala haka zai taba su ko ba su daɗe da musulunta ba yanzu kuma zuwa ce aikin da suka yi shekara da shekaru ɗin nan za a rusa shi ana san da zari'a ne mai ƙarfi a kiyaye imanin su dai a cigaba da tafiya haka shi abin da ya hana manzo sallama ya rusa ka'aba ya gina ta bisa kawaidu ibrahim قال ah uhum.
فقال عبد الله بن عمر ah abdullahi bin umar ya ce لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه ai وسلم kuwa in dai sayyidatuna aisha da ta ji wannan hadisin daga manzo sallallahu alaihi wasallama ما أر... ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين alladaini yaliyan التجري isma'ilu نعم an fahimta ko zai نعم wata kan zai yi shi kuma zai istinbadi نعم zai yi ita haji yace ai ko lallai in haka ne wannan hadisin da ka faɗa sai tana Aisha ta ji wannan abin daga manzo sallallahu alaihi wasallama to ina gani ma ura rasulullahi ba komai nake gani tare da manzo sallallahu alaihi wasallama face ya bar sumbatar rukunainil ladaini yaliyani hijru isma'il hijru isma'il Allah sallama ai baya sumbatar hijru isma'il yace to ina ga saboda haka ne manzo Allah baya zuwa ya sumbance su wayanda su a wajejen inda ya zamanto an ikiti tsarin suke an fahimta ko sai ya zamanto wayanda yake sumbata guda biyu ne rukunul yamani da hajarul aswad amma hijrul isma'il shi baya sumbata su ana gini ne inda dama ko yawa ai gi- kaba an gina da wajen sau goma sha ɗaya ne. ko na bai mutum goma ne ko goma sha ɗaya Kuje. wannan ginin da aka yi shi wanda yake a nan kwata-kwata bai shekara ɗari biyar ba har yanzu turkawa ne suka yi lokacin da aka samu ruwa ya shiga cikin ka'aba din na zaman ya rushe ba shi kamar da shi yake kuma tarihin da za ta je
نعم آه. إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم a sai cewa ina ganin abin da yasa baya sumbata wa'annan rukunai guda biyu hijir Isma'ila din nan sai face annal baita cewa shi ita Ka'aba din nan lam yutammam ala qawaid Ibrahim ba a gina wata kan ba a gina ta ba a cika ta bisa ga qawaid Ibrahim ba shi yasa yake barin wannan
وحدث yake ya nawa'in sun وحدثني عن مالك عن جابر بن عروة عن أبيه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت ba na damuwa in ji umul mu'mini na sayar da aisha ce ban damu ba na yi sallah a cikin hijir isma'ila ko kuma a cikin ka'aba wannan duk ban damu ba domin dai duk asali tana cikin ka'aba din shi daga inda aka yi zamanto ba a cika ka'aba din ba wajen hijir isma'ila din ne shi yasa ya zamanto cewa wanda zai ka'a- zai yi dawafi da ka'aba ma daga bayan hijir isma'il din yake an shigar da ita ciki yake da yake ba a haɗo da ita ba amma kuma sai daga bayan ta ake faro dawafi
وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر نعم ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله an bayyana ko a ibn shahab az-zuhri yake cewa sami'tu ba'da ulama'ina na ji shashin malaman mu suna faɗa ma hujral hijru ba a tsare ba a kewaye hajaru isma'ila ba fadafan nasu min wara'i ya zamanto ana sa mutane suna yin tawafi daga bayansa an shigo da shi kenan ko illa iradata an yastawiban nasu sai dan nufin cewa ya zama to mutane suna cikawa da tawafin su da Ka'aba baki daya ashe wannan ikitikarin bai cuta ba kenan ko inda ana yin tawafin daga hijir Isma'il din ana shigo da shi ciki wata da an tsare shi ne an shigo da shi ya zama to duk wanda zai tawafin dole sai daga bayan sa zai fara zaman to an dafa Ka'abar da shi baki
باب الرمل في الطواف babin ramali fitawa shine a dinga sassarfa shine don gudu gudu kenan yayin da za a yi dawai
حدثني يحيى عن مالك عن جابر بن محمد عن نعم.
أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال na'am رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود jabir da abdullahi yace na ga manzo sallama yana yin gudu gudu wato kai shine sassarfa din nan a tsakanin hajarul aswad حتى انتهى إليه ثلاثة أقوات har sai da ya kai daga hajar daman inda ake fara dawafin kenan daga hajarul aswad din ake fara in aka je aka kewayo shi zuwa inda yake daya biyu an fahimta ko uku sai da ya uku sannan kuma ah, ya yi ragowar guda hudun da tafiya
حتى نعم. قال مالك نعم، مالك يسمع.
وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا wannan shine lamarin da malaman da suke garinmu nan madina to ba su bushe ba suna kansa وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرمل من الحجر الأسود abdullahi bin umar ya kasance yana sauri sauri wajen dawafinsa daga hajarul aswadi zuwa hajarul aswad ثلاثة أقوات Watakan abin da yasa ake cewa hajarul aswadi ila hajarul aswadi domin daga nan ne ake fara irgawa in an da wajen kuma ɗaya ke wayar ويمشي shi arba'a أربع أقوات arba'ata adwajin sannan yayi tafiya adi yace yake yi a ragowar suru hudu din ashe kewaye uku da farko ana yin me sassarfa ana sauri sauri da shi
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة a urwatu bin zubair a hisham bin urwa ya ce mahaifinsa urwatu bin zubair ya kasance idan zai yi dawafi tsakanin ah, idan bafa bin baiti idan ya dawafi ga ka'aba ya أرسل نعم يسعى الأشواط الثلاثة yana yin sauri sauri shine ya sa'adin نعم yana yin sauri sauri a kewaye guda uku na farko نعم يقول abinda za ka ji yana اللهم لا إله إلا أنت wa anta tuhyi ba da بعد ما أمت ma'amata ya ubangiji kai ne wanda ba wani ubangiji abin bauta sai kai wa anta tuhyi kai ne kake rayawa ba da ma'amata bayan kuma ka dauran bayi sai ka tashi su تخفيض صوته بذلك an fahimta ko amma fa wa daga murya yake yana kas kas da muryar sa yayin da yake ba Allahumma la ilaha illa anta wa anta tuhyi ba da ma'amata kadan kadan yake
نعم وحدثني عن مالك نعم عن هشام بن عروة نعم.
عن أبيه مم.
أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التمعين Ubaidillah ce ya ma hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Hisham bin Urwa ya karbo daga mahaifinsa Urwatu bin Zubair Urwatu bin Zubair yace ya ga Abdullah bin Zubair wato kan ya ga dan uwansa kenan domin uwarsu ɗaya ubansu ɗaya نعم da Abdullah bin Zubair da Urwatu bin Zubair duk ƴaƴan Asma'u ne sai na Abubakar نعم
ya ce ya yi harama da Umara daga Tan'in قال
je ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة Urwatu da yace sannan na ganshi kuma yana yin sa'ayi tsaka- a daura da Ka'aba yana yin sa soro uku din nan da sauri sauri wato kan kewaye uku din nan yana yin sa da sauran sauri وحدثني عن مالك مم.
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت Abdullahi bin Umar ya kasance idan ya harama daga Makka ya harama da hajji daga Makka نعم baya yin dawafi da بالبيت Ka'aba ولا بين الصفا والمروة baya yin Safa wato kan sa ayi tsakanin Safa da Marwa حتى يرجع من har منى sai ya dawo daga Mina وكان لا يرمل إذا طاف حول الكعبة ko da yake dama mun faɗi wannan hukunci a baya ko ai wanda ya je Makka ya zauna shi yana buƙatar dawaful qudumi ne ha a ya riga ya ko ba shi idan yi harama kuma da hajji yanzu ba wani tawafi da ke gaban- gabansa ba wani sa'ayi sai an dawo daga mina kuma tunda tawafin da ke gabansa wanne ne tawaful ifada hmm.
وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت shi yasa a kula إذا أحرم kenan من مكة sharadin idza ahrama min makkata an bayyana ko domin da daga makka ne wa kana la yarmudu idza tafa hawla albayt sai zamanto baya ramadu baya sauri sauri idan zai dawafi da ka'aba domin ana yin sauri sauri ne a dawaful qudumi ba a dawaful ifada ba ko dawaful wada'i shi kadai ne shi ma duk da mun san sababin da yasa ake yi asali
باب است- لا نعم باب است- wannan ramadu din باب است- sauri-sauri a uku daga cikin kewaye bakwai ana yin sa ne a dawafin kudumi ba a dawafin ifada ko dawafin wadai ba a yin su a cikin wayannan guda biyu Mhm.
babu wani istilami fi tawafi babin wata kan istislam fit fit tawafi ne حدثني يحيى مالك أنه بلغه daga da an ce istislam shine sumbata game da tawafi ne a tunda akwai wayanda ake sumbata ko akwai hijrul as a hajarul aswad akwai rukunin yamani
حدثني عن مالك مم.
أنه بلغه مم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت idan manzo sallallahu alaihi wasallama ya gama tawafin sa da Ka'aba وركع رك- وركع ركعتين yayi kawo raka'a wacce ake yi guda biyu din nan ta tawafi وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة Ya- yana nufin kuma ya fito domin ya sa yi tsakanin Safa da Marwa استسلم الركن الأسود to yana fara sumbatar hajarul aswad قبل أن يخرج a bai ta ko kafin ya fita sa a yi din da ya je dawafi sai da ya sumbanci hajar al-aswad sai kuma ya tafi ya sa a yi tsakanin safa da marwa
وحدثني عن مالك عن جابر بن عروة عن أبيه نعم.
أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف manzo Allah sallama ya faɗa da Abdurrahman bin Auf كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن ne فقال عبد الرحمن استلمت وتركت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت a manzo Allah ne ke tambaya ga Abdurrahman bin Auf yaya zaka aikata ya kai Aba Muhammadin game da wata kan sumbatar hajarul aswad shine rukunin nan فقال عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف yace istaslamtu wa taraktu ina samu dama ina kai baki na in sumbace shi in ban samu dama ba kuma sai in ishara kawai an fahimta ko da dama aka ce in matsatsi ya kai gaba da mutum ce dole sai ya kai bakin sai je ji wa kansa ciwo in ka samu faraga ka sumbata in baka samu ba kenan ba sai ka sumbata ba in ka kai hannunka sai ka dauko ka sa a baki ba shikenan
نعم وحدثني عن ne مالك manzo Allah ya ce mata asabta haka da kai daidai نعم.
in ka samu dama ka sumbata an baka samu dama ba kanka kai sai ka ce sai ka kai kanka
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم يستلم الأركان كلها to a ubaydullah ya ce haibin hadisi ya kai ko daga imam malik ya karbo daga hisham bin urwa mahaifinsa urwa bin zubair kada idan qafa bil bait ya kasance in yayi dawabi ga ka'aba يستلم الأركان kullaha كلها yana sumbatar ruk- hajarul aswad da rukunin yamani baki ɗaya an bayyanta ko yawwa rukunin yamani da hajarul aswad duk yana sumbatar su baki ɗaya وكان niyyarsa za a ji ya sumbace su an bayyanta ko
وكان لا يدع الركن اليماني baya barin cewa ai dan ya ha- sumbaci hajarul aswad wai ya bar rukunin yamani إلا أن يغلب sai عليه in ya ga an fi karfinsa ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi sai ya bari
باب تقبيل الركن الأسود في الإسلام حدثني يحيى مالك نعم.
عن هشام بن عروة عن أبيه مم.
أن عمر بن الخطاب قال
sai na umar ɗan kafafi yana cewa وهو يطوف بالبيت للركن الأسود a ka gani ai daman wa- ibn ashi yana faɗa ko eh, mata tu ha menene yana faɗa a cikin baitin sa game da eh, sumbatar sa zaslami ko maza da ibn ashi waje
وهو يطوف بالبيت للركن الأسود
eh, ka gani yana mai tawafi eh, menene wa huwa yadubu bil bait yana tawafi ga ka'aba للركن الأسود daga ru- ah, hajarul aswad نعم إنما أنت حجر to bayan ya riga ya gama sai zo wajen tawafi a hajarul aswad sai yake cewa da shi إنما أنت حجر kai ba komai bane face dutse ولا ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ba da ban na ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya sumbace ka ba da ba abin da zai sa in sumbace ka ثم قبله sannan sai ya sumbace shi قال مالك an bayyana ko yawwa aka ce to wannan sayyidina Umar ya faɗi wannan ne saboda a daga cikin waɗanda suke sun musulunta ba su daɗe ba akwai wanda su ai nau'in bautar su gumaka ne ko duwar watsin ne kan su ɗauka wai dan an yi haka ɗin kamar nau'i ne na bauta wannan abu an fahimta ko Mhm, isa ya faɗa masa ثم قبله an faɗi hadisi daga sayyidina Ali ya ce a ai zai ai kware yana da amfani domin ranar alkiyama zai ma shaida ka su gaba
قال مالك نعم.
سمعت بعد أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يدعها على فيه kaga baitin ya zo نعم matatu hadhihi kazal yamani نعم lakin nadha bil yadi khuz bayani in lam tasil lil hajari ilmas bil yadi an fahimta ko Aha, ilmas bil yadi idan ka je ka gama hajarul aswadi kas kai kai istislamin sa don ka je rukun rukunul yamani ka iya sumbace shi lakin bil yadi in lam tasil بالفم المس باليد يس باليد gani wada alal fami wa kabbir takatati abin da yake faɗa gida in kai haka ka da kasu mai shiga su a baki kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
ما هو ركعة الطواف eh ka gani shine sami'tu ba'da ahli al-ilm yastahibu idza rafa'a alladhi yatufu bil bayt yadahu idan wanda ke dawafi da Ka'aba ya dago ya dauko ya wato ya gama sai yazo ya dago hannunsa ya sa shi akan rukunul yamani ya da'aha ala fi kai ya ce sai ya kai bakinsa in ya dauka daga inda ya sa ya sa a bakinsa shikenan kada sai ya gama illam yasil bil fali al masjid wa da'ala al fali كبير تقتل يا كاي كوي ما في كذا كان
ما هو ركعة الطواف
سبحانك اللهم وبحمدك لا لا ده انا ما ادري هذا شو بس شو اكرمك الله يسعدك
da kasar